الوحي وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله قوائد شافي لنا شافي مثل أتل شرا فمنا شافي مثل أتل بقري منا ذا متاشي وسننه sunonin taimama salasatun guda uku ne na farko a tartibu jerantawa ka fara shafar fuska sannan ka shafa hannaye wannan sunna ne amma nan da Allah ya jeranta su a cikin alkur'ani wamsahu bi wujuhikum sannan yace wa aydikum min idan kuka nufi wannan guri mai tsarki kuka yi bugun ƙasa na farko wamsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokinku wa aidikum da hannayenku sai da Allah ya ambaci fuska sannan ya ambaci hannaye to wannan jerantawan sunna ne amma yadda kuma aka gani a aikace a wajen manzon Allah shi ma sai da ya fara shafar fuska sannan ya shafi hannaye ko da manzon Allah ya zo safa da marwa sai da yace abu da'u bima bada Allahu bihi zan fara ko ina farawa da abin da Allah ya fara da shi sai yake inna safa wal marwata min sha'airillah sai da Allah ya fara ambatan safa sannan ya ambaci marwa inna safa wal marwata da yazo tsakiya ya kalli safa ya kalli marwa sai yake to abda'u bima bada Allah bi zan fara ne sa'ayina da abin da Allah ya fara ambatansa sai ya je ya hau kan dutsen safa sannan ya gangaro zuwa marwa to a dukkan ayyukan ibada na aikace na gaɓoɓi in manzon Allah ya zo aikatawa yana jeranta su kamar yadda Allah ya jeranta hatta a alwala da Allah yake fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn to manzon Allah duk hadisan da aka rawaito yayi alwala bai taba akasawa ba yana jeranta alwala kamar yadda Allah ya jeranta ta a cikin alkur'ani in ya zo farillai sai ya fara wanke fuska famsahu a famsilu wujuhakum sannan wa aydiyakum ya wanke hannaye dama da hagu wamsahu bi ru'usikum sannan ya shafi kai wa arjulakum ila ka'bayn sannan ya wanke kafafuwa to wannan at-tartibu jerantawa kamar yadda Allah ya jeranta su a cikin alkur'ani sunna ce daga cikin sunnonin taimama wata jididu darbati sunna ta biyu shine sabunta bugun ƙasa liliya dai ni ga domin shafar hannaye ma'ana shine bugun ƙasa na biyu idan kai niyyar taimama kai bismillah ka bugi ƙasa na farko sai ka shafi fuska to ka sabunta bugun ƙasa na biyu liliya dai domin shafar hannaye shi ma sunna wa masu ma za da alal ko aini da kuma shafar abin da ya karu a kan wuyan hannu guda biyu idan ka bigi ƙasa in ka shafi bayan hannu zuwa nan ka ba da farilla a taimama to ka zarce daga nan ɗin kuma ka shafo ma za da me ya karu a kan nan shine zira'i ka shafo zuwa gwiwar hannu shi kuma sunna ne a taimama ka gane ai farillar iya nan ne saboda Allah cewa yayi famsahu bi wujuhikum wa aidikum bai ce wa aidikum ila almarafiqi irin na alwala ba alwala ne da aka ce fagsilu wujuhakum sai aka ce wa aidikum ila almarafiqi ashe ka wanko hannu har zuwa gwiwa hannu a alwala farilla ne amma a taimama bai ce ila almarafiqi ba yace famsahu wujuhakum wa aidikum min to amma da manzo Allah ya zo yin taimama sai aka ga da ya shafi hannu ɗin zuwa wuyan hannu sai aka ga ya zarce kuma ya shako zuwa gwiwar hannu to tunda manzo Allah yayi ya zama sunna amma dai farilla da alqur'ani ya tsola maka shine ka shako zuwa wuyan hannu shine malai yace wa masu ma zada daga cikin sunnar taimama akwai shafar abin da ya dadu ya ƙaru alal ko aini akan wuyan hannu to alhamdulillah sai me akabari shafi na nawa ahalari na'am na'am eh a'a ba a ramakonta saboda suna ce mustahabba amma shafa'i da wuturi idan ya tsere maka baka samu kai ba ka makala ko ka manta hal alfijir ya hudo wannan ana ramawa amma bayan rana ta hudo amma ita walha ba ba a ramakon ina za mu tashi wa idza zada al-imamu sajadatan salisatan shafi na 78 idan limamin ka ya ƙara raka'a ta sujjada ta uku ko ko baka samu gun ba a jiya baka nan jiya jiya mun yi karatu ka juya shafi na 78 farkon su dira jiya mun yi hukuncin mutumin da limamin sa yayi sujjada daya ya bar ta biyu to yau kuma za mu yi hukuncin mutumin da limamin sa ya ƙara sujjada ta uku ai duka rafkanuwa ne wancan ya yi ragi ne na rukuni na sujjada wanda muka hukuncin jiya da muka karanta wannan kuma ya yi ƙarin rukuni ne sajadatan salisa sujjada ta uku to duk mutumin da limaminsa ya ƙara sujjada ta uku an yi sujjada ta farko an ɗago an zauna an koma an yi ta biyu an ɗago zaman tahiya sai kuma aka ga ya sake koma liman ya koma ya sujjada ta uku to fasabbihi bihi mamun nan yayi masa tasbih ya ce subhanallah fasabbih bihi ba kai masa tasbihi kai mamu wala tasjud ma'ahu kar kai sujada ta uku nan tare da shi in ka tabbatar wannan sujada ta uku ce to kai masa tasbihi kai ka zauna kar kai sujadan nan ta uku tare da shi in ka bi shi kai ƙarin rukuni da gangan kai sallar ka ta ɓaci shi ɗayan biyu ne ko da rafkanuwa ya yi ko kuma da yaƙini ya yi ko shi yana ga a yaƙininsa ita ce sujada ta biyu ko kuma da rafkanuwa ya yi to ala'ayi halin shi sallarsa ba za ta ɓaci ba amma kai in ka bi shi bayan kana da yaƙinin sujada nan ta uku ce to fa sallarka ta ɓaci don ka yi ƙarin rukuni a sallah da gangan ko da jahilci shi yasa malaka maka wala tasjud kar kai sujjadan nan ta uku ma'ahu tare da liman yanzu abu ɗayan biyu za a yi in liman ya gaskanta ka wajen tasbihin nan da kace subhanallah ya gaskanta ka cewa ya yi rafkanuwa ya ƙara sujjada to a ƙarshe kai da shi za ku sujjada ba ali dan duk rafkanuwa da ta shafi limamin ka kai ma ta shafe ka yawa mun san wannan a karatun baya idan kuma yana da yaƙininsa ne ya yi wannan sujjadar a matsayin ita ce ta biyu a yaƙininsa kai kuma a yaƙininka sujjada ta uku ce to amila kullun ala yaƙini a nan ba wata sujjada da za a yi shi sallarsa ta cika a yaƙininsa kai ma sallarka ta cika a yaƙininka amma dai wala ta sujudu ma a ka yadda ka yi sujjada tare da shi yawwa in ya ga dama ya yi sujjada ba a ji wannan ya gaskanta tasbihin ka cewa yayi rafkanuwa ke in ya ga dama ya sallama ya matse in yana da yakinin shi sujjada ta biyu yayi ba ta uku ba ina fata an gane malam da gaya maka wannan ba saboda a ƙarshe zai gaya maka hukuncin yakini wa idza qama al imamu ila khamisatin idan liman ya miƙe zuwa raka'a ta biyar da aka yi sujjada guda biyu a raka'a ta hudu ba an dago zaunawa za a yi tahiya ba sai limami ya miƙe zuwa raka'a ta biyar yana maka misali da sallah mai raka'a hudu idan sallah mai raka'a uku ce magaruba da aka yi raka'a uku maimakon ya dago ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama sai ya miƙe zuwa raka'a ta hudu ila rabi'a ce in mai raka'a biyu ce sallar asuba da aka yi raka'a biyu maimakon liman ya ɗauka daga sujada ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama sai ya miƙe ila salisata zuwa raka'a ta uku duka ɗaya ne nan ma yana maka misali da sallah mai raka'a hudu da ita ce ta yawa a cikin sallolin biyar guda uku duk raka'a hudu ne ɗaya ce mai raka'a uku ɗaya ce mai raka'a biyu ko saboda haka an tashi misali ake buga misali da mai raka'a hudu ita ce mafi yawa kuma mafi yawan raka'o'i to amma a kowace sallah hukuncin ɗaya ne idan liman ya tashi zuwa raka'a kamisatin ta biyar to tabi'ahu man ta yaqana mujibaha man ta yaqana mujibaha duk wanda ya sakankance da wajibcinta tabi'ahu ya bi shi sakankancewa shine yaqini irin yadda muka yi misali a sujjadar nan ta uku da liman yayi to a nan ma haka ne duk wanda yake da yaƙinin wajibcin wannan raka'a da liman ya tashi cewa wajibi ne sai an kawo ta sannan sallah take cika wanda yake da yaƙini ɗaya da liman cewa raka'a uku aka yi yanzu ne liman ya miƙe zuwa raka'a ta hudu to tabi'ahu ya bi shi dama yaƙinin su ɗaya au shakka fi ko kuma wanda ya shakku a ciki wanda shi yana kokoto to wannan raka'ar wannan ta hudu ce ne ko ta biyar sallan nan ta cika ne ko ba ta cika wannan raka'a liman ƙari yake yi ko kuma to kawai ya bi liman eh shi wannan yana yana yana cikin tarkon liman yawa bayi da dama da zai zauna mutum biyu aka siffanta maka da wanda yake da yaqinin wajibcin raka'an nan da kuma wanda yake shakku fihi a cikin wannan raka'a duk su bi liman wajalasa man ta ya kana ziyadata ha man ta ya kana ziyadata wanda ya sakanka ce da ƙarinta cewa wannan raka'ar fa ƙari ce ta ya kana kuma ya sakankance ya tabbatar yana da yaƙini sallan nan raka'a hudu ta cika wannan raka'a da liman ya miƙe ƙari ce to wajalasa shi din ya zauna ina fata an gane kai ko da mutanen gaba ɗaya ne suka tashi shi kaɗai ya tabbatar sallan nan ta cika wannan raka alƙali ce to ba ruwansa da yawan wanda suka bi liman ya zauna ya yi aiki da yaƙininsa ina fata an gane kuma a nan idan liman ya zo ya ci ko raka'an nan tasa ya zo ya yi ta ya yi sallama shi ma ya sallame kuma kowa sallarsa ta cika babu ƙabili babu ba'adi saboda kowa ya yi aiki da yaƙininsa sai mala ya ce fa inda lasal awwalu idan na farkon nan ya zauna waye na farko man ta yaqana mujibaha aw shakka fi mutum biyu ne al awwalu din wanda yake da yaqinin wajibcin wannan raka'a da wanda yake shakka cikin wannan raka'a shine al awwalu to idan fa ya miƙe ya bi liman bayan yana da yaqini ko yana da shakku eh kuma sai ya zauna dan ganin wanda suka zauna suna da yawa dan ganin mata subhanallah subhanallah sun zauna shi ba sai ya zauna wa qama sani in shi ma nabiyin ya miƙe man ta yaqana ziyadata ha ah man ta yaqana ziyadata haka wanda ya sakankance da wannan raka'ar ƙari ce wa qama kuma sai ya miƙe ya san ƙari sai sallah ta cika a yaƙininsa sai kuma ya tashi ya bi liman to baɗalar salatuhu sallarsa ta ɓaci wato duk wanda ya saba wa yaƙininsa sallarsa ta ɓaci kai na farko da aka ce ka zauna a eh kar ka bi shi a kai na farko da aka ce ka bi shi saboda kana da yaƙinin wannan raka'ar wajibi ce ko kana shakku a ciki to idan fa ka zauna baka bi shi ba sallar ka ta ɓaci idan kuma na biyun da yake ganin sallan nan ta cika wannan raka'ar ƙari ce wa ƙama kuma ya tashi ya bi liman to badalar salatu sallarsa ta ɓaci duk wanda ya saba wa yaqininsa to anan sallarsa ta ɓaci wannan hukuncin ke na to alhamdulillah sai mu kwana anan in mun gane shi sai mu kalasa gobe Allah ya kabu dama gobe laraba in muka yi karatu daya littafin ya kare mun soke shi a laraba insha Allah to sai ne iziya shafi dari biyu da ashirin fasulun rabewa insha Allah ya harumu ribal fadli riban nan ta alfadli ƙari wa huwa baka sa alfadlu ba shine aziyadatu ƙari shin riba a dalilin yin ƙari akan bashin da mutum ya ranta a yi sharaɗi in ya zo biya sai ya yi ƙari shi ne ribar fadili wannan haramun ne a alfadilu a nan ƙari a ciniki da za a yi hannu da hannu ba bashi ba zinare da zinare ya zama ɗaya ya fi ɗaya yawa ɗaya ya ƙaru nauyinsa ya ƙaru ko adadinsa ya ƙaru a kan wanda za a bashi wannan shine ribar fadli wa riban nasa'i da kuma riban nan ta jinkiri shine annasa mai fataha in ka ce annisa'u mata ko annasa'u jinkiri innaman nasiyu ziyaratun tulkul wata kira innaman nasiyu jinkiri to wa hu amma ka san annasa'u ba shine at-ta'kiru jinkiri fil naqdi cikin biyan kuɗi an masa ƙari ne saboda ba yanzu zai biya ba sai an jima zai biya ko sai gobe ko sai ƙarshen sati ko sai ƙarshen wata ko watanni ko shekara wannan dalilin jinkirin biyan ne yasa aka masa ƙari to wannan ƙarin babu ne wannan yana faruwa a dalilin bashi ka gane ai wancan riba hannu da hannu ne ribar fadli amma za a fifita ɗaya a kan ɗaya a yi ƙari shi ma riba ne in dai jinsin su ɗaya ne wannan kuma riban nasa saboda jinkirin biya bashi aka yi cinikin sai aka masa ƙari saboda bashi to shi ma duka haramun ne wa huwa shi annaqadu da ake faɗa shine az-zahabu wal fidda zinare da azurfa shine farin kuɗi a wancan zamanin wala yajuzu bai'u dirhamaini cinikin dirhami biyu na azurfa baya halatta bi salasatin da dirhami uku ka ba da biyu a baka uku hannu da hannu baya halatta wala bai'u dirhamin bi dirhami wala cinikin dirhami daya da dirhami daya kuma ya zama ila yaumin zuwa wata rana za a biya au sa'atin ko zuwa wani lokaci mai zuwa ko da minti goma ne ko biyar ko da in dai ba hannu da hannu ba ne matsalan da misali shi ma riba tana shiga in dai ba hannu da hannu za a yi ba saboda abu ne da koyaushe yana hawa yana sauka shi zinare da azurfa to baya halatta a yi cinikinsa da jinkirin biya ko da daidai wa daida din za a yi ko da dirhamin bi dirhamin ne kaga ai daidai wa daida ne babu ƙari to jinkirin biyan haramun ne yana jawo riba wa bai'ul murabahati amma cinikin ba da riba nawa ka saya an baka riba jaizu halal ne in dai dan kasuwan zai faɗi gaskiya to babu laifi nawa ka saya in baka riba ko shi yace ni ma kaza yake a guri na kuma na dora kaza a kai in kaga zaka iya bani ribar kaza a kai to kaga yanzu cinikin ku akan ribar ne inda ya ce kaza yake zan baka ribar kaza a'a ta yi kaɗan sai dai ka ƙara min kaza wannan halal ne lakin al ahabba sai dai abin da aka fi so kilafuhu saɓani wannan ciniki dan yan kasuwan ma ba sa san irin wannan cinikin sai ka takura ne yake gaya maka su ma kaza suka san sun fi so su doki hancinka yawwa yawwa ai zurri ne a to dama mana to da wahalar dan shi kaga kai wahalar ba dan ka samu karuwa ba to shari'a ta fi so a saba wannan li kasratil bayani domin yawan yin bayani alal ba'i ga mai sayarwan fiye a cikin sa shine wahalalin da kake faɗa sai ya tsaya yayi tunani yayi lissafi ya kashe kuɗin mota kaza kuma da ya jefa ba shi kadai ya sayo ba ya sayo abu kaza da kaza da kaza to sai na zai raba musu kuɗin motar nan da ya dai ya sauka a Kano ya shiga taxi ko a daidai da zau ko bus zuwa kaza da kaza ya ci abincin kaza ya biya kuɗin dako daga inda ya saya zuwa wajen mota kaza ya biya kuɗin lodi kaza in ma kwana ne ya kwana a guri kaza ya biya hotel kuɗi kaza to kaga wannan ai bayani ne mai yawa kuma akan hajoji mabambanta tunda yawanci ba abu ɗaya kawai suke sayowa ba kuma kowane abu da ya je saya kuɗinsa daban ne to ta yaya zai tsaya ya raba waɗannan wahalhalu akan waɗancan hajoji mabambanta masu farashi mabambanta kaga akwai kasaratul bayani ko duk yanda zai kiyasta ya ce maka abin nan kaza ya kama ni ba wai iya fa kuɗin da ya saya ba duk wannan wahalhalun zai lissafa su ya ɗola suna cikin yi mana yana cikin yanda ya saya tunda ba yana zaune a gida kawai aka kawo masa ko in ma waya yayi a kawo sai an cire kuɗin wannan dakon da kuɗin motar da za a sako a kawo masa duk yana wuyansa sannan kuma ya wazza shi a kowanne abu guda ɗaya da zai sayar to kaga wannan yana da wahala to shi yasa ake son kilafu a saba wannan cinikin nawa ka sai an baka riba in dai dama ba yanzu yanzu a kasuwar ya saya ka gani kace kana so sannan ku ka to kaga wannan ai ba wata kuɗi da ya kashe mata wa inna ma ko ko baruba ma yansa da yawa wannan ɗan kasuwan zai iya manta ma ya duru abin da zai cutar a cikin wannan kudaden da walhalu da zai zai iya manta wani abu bai sa kudin sa ya sha fiya wata a guri kaza ko ya sayi coca cola a guri kaza zai iya mantawa duk walhalun da yayi akan wannan kayan ba zai iya kididdige su gaba ɗaya ba da yawa sai ka samu ya manta wani abu wanda kuma rashin sa wannan a ciki ya duru yana cutarwa au ko kuma ya su ya yi rafkanuwa ya labta ma wani kudin da baya ciki ko da ba da gangan ba tun da an ce sahu ya suhu yi zai iya rafka tun da ba abu ne ya ce ba abubuwa ne daban-daban fahimta kin zihinuhu tunaninsa zai iya cilatuwa min sha'in daga farashin wani abu ila gairihi zuwa waninsa ya baka ya gaya maka farashin wani alhali kuma ba haka ba ne farashin wani abu daban ne ya ɗauke shi ya zo ya gaya maka kai ma anan ka za ka iya cutuwa to saboda haka abin da aka fito shine a saba wannan kawai ku yi ciniki yanda ya ga zai iya sayar maka ribar da ya labta ma in ya ga za ta iya ɗaukar duk wannan abin da ya yi shi kenan sai ku yi ciniki ya sayar maka wala ya juzu filbai tadilisu a tadilisu magudi la ya juzu baya halatta filbai cikin ciniki wa huwa an baka san magudi ba a cikin ciniki shine kitmanu aibi sil'a koyewan aibin wannan hajar anil mushtari ga mai saya hajar taka ko kayan sayarwar naka yana da wani aibi ko wata illa da za ta rage masa farashi sai ka koye wannan aibin saboda shi ba harkarsa bane ba zai iya gano ta ba sai ka sayar masa a matsayin mai lafiya ko mai inganci wannan haramun ne ka aikata haramun kai at-tadlis wa yajibu alal ba'i yana halatta akan mai sai da haja al-ikbaru ya bada labari bi kulli shay da dukkan wani abu na aibi ko ko na illar wannan abun sayarwa yazo a karar akhbara bihi al-mushtari wanda in ya ba mai sayan nan labari da wannan illar kallata daga batuhu kwadayin sa zai karanci a cikin wannan abun sayarwa zai ji yanzu baya sha'awar abun sosai kamar da ko kuma zai ji ma kai shi ya fasa ba zai iya sayansa da wannan aibin ba misali misali kamar kamar handset ne da aka zo ashe baya rike caji kaga haka dan ka dauka ko ko ya nuna battery full kaga kai ba za ka yi sani eh dan ka dau kawai waya ko da kuma a lokacin battery din ya sauka saura yanka daya ai ba za ka iya gane tana rike caji ko ba amma shi ya sani ko ko kuma alal misali tana tana tana rena kaji kaga a lokacin kai kai ba za ka iya sani ba amma shi ya sani ko kuma tana yin hukin tana yawan yin hukin kaga kai a lokacin ba za ka sani ko tana ɗaukan zafi ko kuma ta ci ma ofis duk wannan aibi ne wanda kai a lokacin ba za ka iya sani ba sai ka je ka fara amfani da shi amma shi ya sani to in ya sayar maka bai ma wannan bayanin ba yayi at-tadlis ya ya koya aibi ina fata an gane to fa yajibu alaihi yana wajaba akan mai sayarwa an yi bayyana ya bayyana wa mai wannan sha'awar abun annahu cewa shi fa bayan ya gaya masa aibin da yake tare da shi zai ce annahu aqada ala kaza shi ma ya saye shi ne akan kuɗi kaza eh sawa'an a hannunsa ya lalace ya zama haka ko shi ma da illa ta saya saya shi ma dai ya kama shi ne akan kaza wa naqada anhu kaza kuma ya masa kuɗi kaza in za ka saya a haka da aibin ko illa da nake tare da shi ka saya in bai maka ba ka bari Allah ya kawo wani mai saya wallahu alamu Allah shine masani domin kowane abu akwai mai sayansa yawa duk illa da kake jiki laraba suna ta yi kulli saqiqatin laqida a gane ai duk wani abin da ya faɗi to akwai mai tsintarsa ko duk wani ba ka ga wani jari gola sai kai ya dame ka gida ya zama shara har ka biya ma wani mai zubar da bola sai da ka biya kuɗi ma sannan aka kwashe aka je bola aka zuba shi kuma nan zai je ya tsinci abin da zai masa amfani ko to haka na a wajen ciniki idan wani ya ki wata illa a haja to wani kuma wani agunsa shi ba illa bane ko kuma ita ce daidai da shi kuɗinsa bai kai ya sayi mai lafiyar ba mai illa ita ce daidai da shi to saboda haka wajibi ne karka koye komai na aibi ko na illa na abun sayarwa wallahu alamu Allah shine masani sai ne risala shafi na'am na'am wane wa yajibu alwudu saki alwala yana wajaba ga musulmi min zawalil aqli daga gushewar hankali binaunin da bacci ne hankalin ya gushe mustaqilin wanda yayi nauyi au ijma'in ko kuma suma ne au sukurin ko maye au takabbudi jununi ko kuma fagammiyar hauka ko bugun aljani ka gane ai in dai aka ce hankali ya rabu da jikin mutum to wannan mutumin alwalarsa ta warware duk lokacin da hankalinsa ya dawo to sai ya jaddada alwala ita waccan din babu wa yajibu wudu'u saki alwala yana wajaba min almulamasati daga shafe feniya bil lazzati wanda aka yi ta amma domin jin daɗi yawa sharadi ne an shafi jiki domin jin daɗi wato da niyyar jin daɗi kawai nan malam ya baka a takaice in dai an yi ta lil lazzati ko an ji daɗin kenan ko ba ji daɗin ba wannan an kaje tun a shimawi an rarrabe maka da ahalari ma duka an maka wannan bayanin ya rubu kashe hudu in ƙasa da lazzata wa wajadaha fa alaihi wudu wa illan ya ƙasidin lazzata wa wajadaha fa alaihi wudu fa in wajadaha wa lan naqsidaha fa alaihi wudu fa illan ya ƙasidin lazzata wa lam yajidha fala wudu'a alai wannan an riga an gaya maka tun a baya saboda haka nan mala ya kawo maka a dunkule alwudu'u saki alwala yajibu yana wajaba min almulamasa daga shafe sheniya ta sha'awa tsakanin mace da namiji wanda aka yi dalil lazzata domin jin daɗi wal mubasharati da kuma rungumar juna tsakanin mace da namiji wanda aka yi da biljasar jiki da jiki wancan shafa wannan kuma runguma shi ma dalil da kasu domin jin daɗi. Kasa akwai wanda suke lil'ada, akwai ta al'ada tsakanin muharramai, akwai kuma ta zumunci, akwai kuma ta tausayi, ka lungume mutum saboda tausayi, ko mace ko namiji, to wannan duka baya kare alwala, amma fa mu ba al'adar mu bane. Yawwa, mu ba al'adar mu bane lungumar juna tsakanin wa da ƙani ko ɗa da uwa ko uba da ƴarsa ko uwa da ɗanta ka gane ai wanda suke muharraman juna mu da ma ba al'adar mu bane to amma idan wanda al'adar su ne suka yi ta wanda ba lillar zati ba ba don jin daɗi ba don zumunci ko don tausayi wannan baya kare alwala shi yasa malai ce maka lillar zati amma wacce aka yi ta da niyyar jin daɗi to tana kare alwala wal qublati haka nan da sum'a lillazzati ita ma wanda aka yi ta domin jin daɗi shi ma yana karya alwala wa min masu zakari ai wa yajibu wudu'u min masu zakari wa ul adafi ne tashi alwala yana wajaba min masu zakari daga shafan azzakari shi anan babu sharaɗin an yi shi don jin daɗi ko ba don jin daɗi ba an ji daɗin ko ba a ji daɗin wannan babu sharaɗi saboda maza Allah ya ce man masa zakarahu falyatawadda duk wanda ya shafi azzakarinsa kawai ya tashi alwala ba maganar jin daɗi ko rashin jin daɗi anan waktu lifa amma an yi saɓanin ƙauli fi maskil mar'ati farjaha cikin shafar da mace ta yi wa farjinta ba kamar namiji ba an yi saɓani fi ijabil wudu'i cikin wajibcin sake alwala bi zalika da wannan shafar da ta yi wa farjinta an samu saɓanin malamai musamman a mazhaboji a wata mazhabar in ta shafi farjinta kamar namiji ne kawai alwalarta ya kare in mace ta zahirahu amma a mazhabar malikiya wala tanqibu in masad zahiru mai iziya ya gaya maka a mazhabar mu in mace ta shafi zahirin farji alwalata baya karyewa wakila aka san in aldafat in ta shigar da hannu ai adkalat yada ha baina shafaraiha in ta sa dan yatsan ta a cikin farjin to a lokacin ne alwalan da yake warwarewa wannan shine zahirin kauli na malikiya ina fata an gane wa yajibu duhuru wanka yana wajaba mimma zakarna malam ya mai da mu baya can maganar janaba wanka yana wajaba mimma zakarna daga abin da muka ambata a baya min kurujil ma'i dafiki daga fitowar ruwan nan addafiki mai tsartuwa ko mai tunkuda shine ruwan mani amma fa lillazzati in ya fito domin jin daɗi to kaji dalilin da malam ya mai da mu baya in mani nan ya fito tare da jin daɗi ko da ba da jima'i ba to yana wajibta yin wanka malaka maka finomi a cikin bacci ne mutum ya yi mafarki mani ya fito masa ko da bai tuna ba sai da ya farka ya gani to bacci ne ya hana shi ya tuna jin daɗin saboda haka zai je ya yi wankan janaba amma ya fito tare da jin daɗi auya ƙazatin ko a farke ne ido biyu sha'awa ta yi ƙarfi har mani ya fito ko da ba da jima'i ba inda ya fito da jin daɗin nan wanka ya waje ba. In rajulin kuma sawa'un daga namiji ne mani nan ya fito tare da jin daɗi, a wimra'atin ko daga jikin mace ya fito tare da jin daɗi wanka ya waje ba. A winki da idan mil haibati ko kuma a'a yanke wa jinin haila ne shi ma yana wajibta wanka. Awil istihaba ko kuma jinin istihaba. Awil nifasi ko kuma jinin biki jinin aihuwa in ya yanke yana wajibta wanka. ya ce auji majibin hashafati ko kuma a dalilin boyuwar kan hashafa shine kan kaciya ta namiji balagagge filfarji a cikin farjin balagaggiya duka yana wajibta musu yin wanka wa in lam yuzil ko da bai yi inzali ba ko mani bai fito ba in dai azzakari ya shiga cikin farji to shigar azzakarin nan cikin farji kadai janaba sai mai zaman kanta tana wajibta wanka sai mala yake maka wa mujibul hashafati kaga boyuwar kan kaciya ta namiji fil farji a cikin farji yujibul gusula yana wajibta wanka zai ga maka hukuncin shigar azzakari cikin farji na farko dai yujibul gusula yana wajibta wankan janaba na biyu wa yujibul hadda yana wajibta haddi in zina aka yi za a yi haddi na uku wa yujibu sadaka yana wajibta sadaki in aure aka yi miji yayi wannan dukuli shay'i fi shay'i ko a lokacin yake ya sake ta to ya zama wajibi ya bata sadakinta in bai bayar ba in kuma an bata ta ci sadakinta na hudu shine wa yutinu zawjaini yana katangance ma'aurata daga yau yanzu su ba saurayi da budurwa bane ko sau ɗaya ya take ta na farko a rayuwarsa ita ma na farko a rayuwarta kuma yace ya sake ta to daga lokacin sun zama muhusanai ka gane ai ba ba taulayi da budurwa ba da in suka yi zina kafin wannan abin ya faru za a musu bulala ɗari ne to a yanzu fa in suka yi zina jefe su za a yi na biyar shine wa yuhillul mudallaqata yana halata wanda aka mata saki salatan saki uku lillazi dallaqaha ga wanda ya mata saki uku in da ya mata saki uku ta je ta yi aure sabon mijin ya take ta ko so ɗaya ne kuma sai ya sake ta to yanzu wannan takun da ya mata ya halatta ta in ta gama idda ta koma lillazi tsallaka ga mutumin da ya mata saki ukun nan da Allah ce hata tanki ha zaujan gairahu wannan shine na nawa to na shida shine wa yufsidul hajja yana bata haji da umra in dai da wannan haramu a jikinka ka je ka taki matarka ko baiwarka ta halal to hajjin kai ya baci ka gane ai ko ka warware harami ran goma ga wata baka yi tsawaful ifada ba in ka taki matarka a wannan lokacin hajjin ka ya baci na bakwai shine wulfidu sauma yana bata azumi a cikin yinin azumi ko so ɗaya kai ko baka yi mani ba ko baka ji daɗi ba ya bata azumi kuma ga kafara to alhamdulillah amin asal shafi na nawa yau ma mai hashiya bai zo ba asali shafi ɗari da ishirin da nawa to ɗari da talatin daidai fasulun rabewa kenan insha Allah masarifin zaka inda ake sarrafa zakka ko ake juyar da ita an cire ma'ana waɗanda ake bawa zakka al'asunafu samaniyatu lati zakara Allah ta'ala al'asunafu samaniya nau'o'in mutanen nan guda takwas allati zakara Allah ta'ala wanda Allah ta'ala ya ambace ta yake inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal muwallafati qulubuhum wa fir riqabi wal garimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil faridatan min Allah sune al asnafu samaniya mallan zai kawo maka hukuncin su daki daki idan mutum ya cire zakarsa alal misali ya samu ɗaya daga cikin waɗannan dangogin guda takwas ko dukkansu sai ya ba da kashi tara cikin goma ga waɗannan dangogin guda takwas amma kashi ɗayan ya je ya kai wani guri daban inda Allah bai ce ba to zakarsa ba ta fita ba ko da ya ba wasu daga cikin waɗannan dangogin ko ya zaɓi dukkan wannan nau'in guda takwas kowa ya cire wani abu ya ba su amma sai ya rage wani daga ciki ya je ya kai wani guri aka je aka gina masallaci ko aka gina makaranta ko aka ciyar da fakirai ko ya kai gidan marayu to ko bai yi zakka ba yana da kyau mu san wannan domin ga waɗanda Allah ya ce a ba ba alfa Allah ya bayyana ba a ƙarara al'asunaku samaniya su ne masarifin zaka inda ake sarrafa zaka ake juyar da zaka in an cire in ka kai wani guri ko wata ƙungiya ta kafa wani kwamitin zaka tun daga nan a niƙi gari wai an kai national headquarter job an kai musu zakka to ba ka yi zakka ba don shugaban national headquarter a ya fi ka kuɗi kai da ka ɗau zakarka daga gashuwa ka kai masa ajo in aka bincika abin da ya mallaka watakila ya linka mutum irinka kusan goma a wajen kudi to baka ba da zakka ba tunda baka ba wa wanda Allah ce ka ba wa kuma ko a garinku ne ka je ka ba wasu kwamitin ginin masallaci ko kwamitin marayu ko kwamitin ko ma na almajirai ne ka je ka danka a hannunsu to fa baka cire zakka ba sai mala ya ce wa ƙarsa ƙada nasibul mu'allafati qulubuhum wal amilun yace haƙiƙa rabon waɗanda ake kwadaitar da zukatan su shiga musulunci wal amilun da masu aikin zakka in dai ba fakire ko miskinai bane rabon su din nan saƙada ya faɗi na kuma saƙada ne ko saƙatu wanda bai gyara ba ya gyara eh yau mu ma gyara muka yi kaɗaɗa ake so kai kai kai za ka ayyayi daidai yawwa irin nawa ne mu ma gyara muka yi ai ba fi ili ma bi marfu'ul akili ko ai ai bi ne ma bi kaɗaɗa wato wannan malam ya faɗa ne da yake mutum ne bagadadi yawwa a lokacin jaziratul arabi musulunci ya yi ƙarfi ya yaɗu ba mutumin da bai san musulunci ba daidai wanda ya ƙi musulunta saboda haka babu dalilin da za a ba shi dukiyar zakka wai za a kwaɗaitar da shi ya shiga musulunci ina fata an gane mai ziya ai ya maka ta'arifi yace wa hum qaumun kuffaru yu'dawna targiban fil islam ko su al mu'allafatu qulubuhum a wasu jama'a ne kafirai yu'dawna ala ba su zakka targiban fil islam domin kwaɗe da su shiga addinin musulunci to a wannan lokacin da mala yake ma wannan maganar a jaziratul arabi kusan ba wanda za ka bashi wani abu wanda ba musulmi wai don kwaɗayi zai musulunta sannan da yace wal amiluna masu aikin zakka saboda yawancinsu masu kuɗi ne suke barin harkokin su zo su taimaka a cire zakka to idan ba sa cikin waɗancan dangogi guda shida da ya rage ka gane ai to ba za a ba su zakka ba saboda duba da mabukata suna da yawa su kuma suna da wadata suka ba da lokacinsu domin su ba da zakka wannan kauli ne na mai askari amma akwai wanda suke ganin har yanzu yana aiki musamman kamar a irin mu yankunan mu nan idan muke cuɗanya da musulmi da wanda ba musulmi ba ko wani yankin ma an kaje wanda ba musulmin ba sun fi yawa a ƙasar tamu to kaga wannan za ka iya ba su domin kwaɗaitar da su su fahimci addinin musulunci addini na taimakon juna da kuma tausayawa juna. Wai zuru sarfuwa, Bala ya ce, juyar da zakka in an cire yana halatta, ila kirfin wahidin zuwa ga nau'i ɗaya daga cikin nau'o'i nan guda takwas. Ba dole in ka cire zakka sai ka nemi waɗannan alfukara wal masakin wal amina wal mu'allafati wal galimin wa bin sabil ba sai ka ba kowa daga cikin wannan dangogin ba. In ka samu nau'i ɗaya ma iya fakirai ka raba musu tayi. in miskinai kaɗai ka samu ka ba su tayi ko algari nuna ka samu da ake bin su bashi sun kasa biya ka ba su suka biya bashin da yake kansu tayi ka gane ai in ma fi sabilillahi mutumin da ya fita jihadi fi sabilillahi ka bawa tayi in ma wa budu sabili matashi ka samu wanda guzurin sa ya ƙasa ka ba shi gaba ɗaya tayi ka gane ai to amma in zakat taka tana da yawa to in ka samu sinfi ɗaya ka ba shi da ƙadiri kifayati gwargwada abin da zai ishe shi rayuwa to sauran kuma sai ka je ka nemi sauran simfin ka gane ai in ka taka tana da yawa ka samu simfi ɗaya ka ba shi mai yawa wanda shi ma zai je yayi jari baɗi shi ma ya fara cire zakka a wannan ya halatta kuma ka taimaka wa in za da alal nisabi ko da abin da zaka ba shi zai ƙaru akan nisabi zakkar taka miliyoyi ne da kai ko biliyoyi ka ciro zakka mai yawa ta miliyoyin nerori. To, lissafin zakka yanzu nawa ne? Miliyan biyu ne da ɗari wani abu. To, ko miliyan uku ka ba shi ka gaza da alal lissafi. In dai zai zama shi ne cacciyan abin da zai zama jari a wajensa wanda shi ba ka ga baɗi zai cire zakka kenan. To, wannan babu laifi in dai a lokacin da ka ba shi ya cancanci a ba shi zakka. Ko da abin da ka ba shi ya ƙaru akan lissafi babu laifi. wala tusharadu adamu qudrati ala al-kasabi ba a sharɗanta wai sai mutum ya rasa ikon da zai fita ya nemi kuɗi sannan a bashi zakka ka gane kamar da wasu an ce miskinai sun ɗauka guragu da makafi da kutare wanda ba za su iya zuwa su yi dako ko su je su yi karamar sana'a ba a ba su ne miskinai da fakirai kaɗai ba ko da mutum shago ne da shi yana sana'arsa amma karama bayi da isasshen jari kaga ai yana da ikon fita alal kasibi a neman kuɗi to ya halatta an kaci da zakka ka bashi ko kuma dabbobi da shi ɗan kaɗan ko ɗan tumakai ko ɗan shanunsa uku hudu biyar kaga shi ma mai dukiya ne yana fita ya yi kiwonsa to ya halatta an kaci da zakkar shanunka ko ta tumakanka ko ta rakuni shi ma ka bashi ba sharaɗi ne wai sai wanda ba yi da ikon fita neman kuɗi ba wala ta afufuhu haka nan ba sharaɗi ne wai sai wani da ya zo ya tambaya idan ya zama ya yi iffa wato wala ta akufu wala kamewansa anil mas'alati gabanin tambaya ko roƙo dan bai fito yana bara ba dan bai zo ya ce a bashi ba shikenan kai ba za ka bashi zakka ba sai wanda ya tambaya wannan ba sharadi ba in dai an gane cewa yana da bukata amma kuma ya kame kansa gabanin zuwa tambaya ko bara ko roƙo to su ne suka fi cancanta ma a basu dai irin waɗannan su ne suka kame mutuncinsu ka gane ai shi yasa Allah ya ce maka tasibuhumul jahilu azriya min at-ta'affuf waɗannan miskinan ko fakire ko almajiran nan saboda ba sa la yas'aluna nasa ilhafa su ba sa roƙon mutane ba sa yin bara har jahili wanda ya jahilci halin su ya hasibuhum yana zakan su azaniya a mawadata ne yana ta'afufi saboda kamewa ba sa zuwa su nuna maka kwaɗayinsu a fili ba sa zuwa su nuna maka yunwarsu a fili ba sa zuwa su yi roƙo ko bara wanda bai san halin da muke ciki ba in ya ga sun yi wanka sun sa riga a waje sai ta kai ku rabu da almajiran nan kuɗi ne da su to wannan ba sharaɗi ba ne da za a hana su zakka in dai sun cancanci a ba su zakka wa yusaddaqu kuma ana gaskanta wanda ya zo ya tambaya annahu mustahiqun yace shi fa ya cancanci a bashi zakka kar ka tsaya kana tambayar sa to ina ne gidanka ya ya nawa kake da kai ko matanka nawa ko dukiyarka nawa ko me akantinka ko jarinka nawa ne da har zaka zo ka ce a ba a baka zakka wannan duka in dai har ya zo ya tambaya yace ya cancanci a bashi zakka to kawai a dauka a bashi illa an yazhara kilafu sai dai in sabanin abin da ya faɗa ya bayyana ya zo don son zuciya ya kashe zuciyarsa a bashi zakka sai kuma aka gano kai wannan nan famuloniya ne yana da garken shanu kaza a guri kaza amma ya fito ya zo yana bara a cikin kasuwa da wannan in dai sabani wannan ya bayyana kar ku bashi zakka wala tunqalu ba a cire ta an baladiya daga garin da take ko yankin da take a kai ta wani yanki mai nisa ma'a wujudul mustahiqi tare da samun wanda ya cancanci zakka a garin garin da zakar ta waje ba a nan ake ba da ita ba za a ɗauke ta kai wani gari mai nisa ba in dai akwai wanda ya cancanci zakka a wannan garin amma ya zama duk garin mawadata ne ba cancanci zakka ba to sai a kai wa wani gari wanda suke da bukata wannan fa a babi ne na istihbabi amma fa'ala duk wanda ya aikata wannan a garinsu akwai mabukata amma ya ɗauka ya kai wa talakawan wani gari to kuriha an karhanta ba wai an haramta ba ba kuma wa ajza'ahu kuma ya isar masa zakarsa ta fita in dai wanda ya kai wadin sun cancance ta yayi makaruhi amma ajza'ahu amma fa ya sani wal ujratu ladan da zai biya na kuɗin mota ko kuɗin man da zai sha a motarsa da abincin da zai ci da hotel din da zai kwana wajen kaiwa wannan zakka ga wani gari alaihi yana kansa ba a cikin kuɗin zakka zai ba tunda shi ya dora wa kansa ba shari'a ce ta dora masa ka ba wa mutanen garinku zai ka ɗauka kace sai ka kai jos to ka sani kuɗin motar da za ka biya da abincin da za ka ci da duk wani ɗawainiyar da za ka yi na kai wannan zakar to yana kanka a aljihunka za ka yi ba a cikin kuɗin zakka ba ina fata an gane wannan idan ma ta banki ne za ka tura taransifa to cajin da za a yi maka ko ta pos da wane ne kar ya zama a cikin kuɗin zakar a aljihunka za ka biya tunda kai ka dora wa kanka ba shari'a ce ta dora ma ba wala tu sarafu fi shay'in min wujuhil birri to kaji zancan ba a juyar da zakka cikin wani abu na fuskokin albirri aikin da'a gina masallatai ko tona bohol ko ciyar da fakirai ko gidan marayu a'a Allah ya san da waɗannan din yace ga waɗanda za a ba guda takwas kai da zaka zaba wa Allah ko ko zaka koya wa Allah waɗanda yace a ba zakka ba a sarrafa ta fi sha'in min wujuhil birr cikin wani abu na ayyukan da'a ai mun san albirru ko laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin albirru man amana billahi wal yawmil akhir ko to ba a yadda ka juyar da zakka cikin wani aiki na alheri ko ka sayi barguna lokacin dali ka raba wa fakirai wai kai zakka ko ka zo kana raba shinkafa da gero ko ka ajiye wani wake ya yi tsutsa darajarsa ta faɗi ka ce wai shi za ka bayar zakka kuma a farashin da ka saya ba a farashi sa na kasuwa ba saboda akwai shekarar da aka yi wannan aka dinga raba wake da tsutsa mu ma duk an kawo mana sai da gaba aka ce wai ai zakka ce wato Allah da ya tsora musu asara bali bali su bayar a nasa to duka wannan baya halatta wata bayyunul kadai bayyanar kuskure wajen lissafin cire zakka yujibul i'ada yana wajibta sakewa ka gane yayi nan fa ana maganar kuskure ba ganganci ba wajen lissafin dabbobin ko dukiyar ko kayan shagon da atambobi da shaddodi ko takalma sai aka manta ba a sako wasu daga ciki ba aka lissafa wasu ba tare da an sa wasu ba ko kuma wajen lissafi an sa komai amma da za a tattara lissafi sai aka kuskure aka rage to in aka gano daga baya ko bayan an cire yana wajibta sakewa me za a sake ba zakar gaba ɗaya ba za a yi sake lissafi da abin da da ba a sa ba a sako da shi to sai a ga nawa ya rage na zakawan da ba a bayar ba sai a cire ragowar sai a je a bayar ina fata an gane illa ayyata wallaha al-imamul adil sai dai in sarki al'adilu adali ya tawalla shi ya jikunci lissafawa ya zo ya turo sa'i da ma'aikatansa a zo a lissafa wannan zakkar sai kuma suka yi kuskure to kai ba kai kai ba kai ta sauka a kanka amma idan al'imamu zalimu ne ba al'imamu adilu ba in sarkin ba adali ba ne a zalimi ne mai son zuciya ne mai maida baitulmali ganima kamar nasa sai abin da ya ga dama zai yi da shi wannan in ka yadda ya taba maka zakka in yayi kuskure sai ka biya gwargwadon kuskuren da yayi wala ya kusu biya a ƙariba kuma mai ba da zakka ba zai keɓance danginsa makusanta ba biya da ita a cikin dangi ai ba za a rasa talakawa ba ko kai waye duk kuɗinka a cikin danginka ɓangaren uwa ko uba sai an samu fakirai to ba a hana ka ba su zakka ba amma kar ka keɓe sai ka sai su kaɗai kawai za ka ba ka tsakura musu su ma daga cikin danginka na wajen uwa da uba na zumuncin waɗanda suka cancanci zakka ka ba su sannan kuma ka haɗa har da wanda ba ƴan uwanka ba ba danginka ba yawwa dabare da makota da sauransu ka ga yawanci masu aiko zakka daga nesa sai ka ji kawai an kawo ɗanne da maza da sulkansu da abokanansu da wanda yake da wata alaka ta nesa ko ta kusa da su sauran mutanen gari ba za ka ji an ba wani ba sai a ƙaribu kawai dangi da wannan akwai kuskure a ciki fa in kanu fi iyalihi idan wannan a ƙaribu makusantan nasa suka kasance cikin iyalinsa ne ma'anar iyali mutumin da ciyar da shi yake wuyanka uwa ne ko uba ko ‘ya'ya ko mata ko ƙannai da ubanku ya mutu nauyinsu ya dawo wuyanka, to lam tujibi in ya ba su zakka zakkan nan ba ta isar masa ba, dole sai ya biya. Yawwa, ko da fakirai ne fa, ko ‘ya'yan naka talakawa ne, amma suna cikin iyalinka a tukunyarka suke cin tuwo. Haka nan matanka ko fakirai ne kai ne mai kuɗin, ai duke ta haka sai ba ta su ba. to ba za ka ba su zakka ba saboda su iyalinka ne haka nan uwa da uba da ƙarfinsu ya ƙare nauyinsu ya dawo wuyanka kai kake ciyar da su to ba za ka ba su zakka ba in ka ba su zakka zakka ta dawo aljihunka kenan inda wajibi ne a aljihunka ka ciyar da waɗancan to ba za ka ba su kuɗin Allah ba ko da fakirai ne wallahu alamu Allah shine masani alhamdulillah sai ne yau halul masail warware matsalolin ina ne shafi na ashirin da to ina za mu tashi wa amma akulu amwalin nasi bigar idin na daga cikin abubuwan da aka haramta a muƙaddima ta ahalari akwai akulu amwalin nasi bigar idin na cin dukiyoyin mutane bigar idin na ba tare da daɗin rai ba to wannan magana haramun ne cin dukiyar mutane ba tare da yardar su ba imma bi gairi maradati ashabiya ko ko yakunu ba wannan yana kasancewa imma bi gairi maradati ashabiha cin dukiyar nan ta mutane ko dai ya zamanto bi gairi maradati ashabiya ba tare da yardar ma'abotan dukiyan ba kalgasibi kamar kwace aka ce wani ya kwata kaga ai ba da dadin rai ya karba ba ko wa ta'adi da ta'addanci shine ya bige mutum ya ɗauke kuɗinsa wannan shine ta'addanci wancan ba duka ba zaki amma zai kama ya murƙushe shi ya murɗe shi ya ƙwace wannan shine algasubu a ta'addi kuma sai ya doke ko sai ya harbe ko sai ya ɗaga ya buga da ƙasa sannan ya ɗauka wannan shine a ta'addi ta'addanci kaga wannan ma ba da daɗin rai ba wani kiyana da ha'inci shine cin amana an baka ka je kai kasuwanci kawai sai ka je kai wani uzurin ka na san rai kaga wannan cin amana ne kaga ba da yaddar wannan ne dukiyar kai ba kiyana ko an baka an ce wannan ka kai wa wani da ka je sai ka bashi wani abu ka rage wani abu ko kuma ka ki kai masa ma gaba daya dan ganin cewa wancan ba zai sani ba ba zai gane ka kai ko ba wannan kiyana ne ai ba da yaddarsa kai wannan ba shi yaddarsa shine ka kai wa wani yanda ya baka kar ka rage komai idan ka rage ko ka ki kaiwa ka yi kiyana shi ma ba da yaddar mai ita bane wal khadi'ati da kuma yaudara ka yaudare shi ka ci dukiyarsa was sariqati da sata duka ba da ba da yaddar mai ita bace wal hirabati da kuma tsarewa wa ma ashbaha da abin da ya kama da waɗannan hanyoyin duka wannan cin dukiya ne da zai ibin nafsu ba tare da daɗin rai na masu ita ba to wannan bangare ɗaya kenan wa in ma bi maradati ashabiha ko kuma cin dukiyar da yaddar ma'abotan dukiyar ne da yaddar su da san su amma kuma ba da yaddar Allah ba su masu dukiyar sun yadda ka ci kuɗin su ta wannan hanyar to amma shi Allah bai yadda ba Allah wajen shi zina kamar a fuskar zina in ka zo ka ba karuwa kuɗi ka zo da ita ai da yaddarta ko kai ma da kaɗau kuɗin ka bata ai da yaddar ka ba tilas ta ba ba wataƙila ma sai da kai ma giya ka lallaɓe ta ma sannan ta yadda kuma ka ɗauka ka bata kaga ai da yaddar ka ka bayar to Allah bai yarda ba kar ka ji an ce da zai tsibi nafsi to akwai hanyar da ko da daɗin rai ma da daɗin ranka ka ɗauka ka bayar to Allah bai yarda ba haramun kamar fuskar zina war rashwati da cin hanci rashawa kaga ai wanda ya dauko ya kawo da yaddarsa domin a bashi wani abin da bai cancance shi ba ko a masa wani aiki wanda a lokacin da ya cancanci amar wannan abin bai ya kawo cin hanci kaga ai da yaddarsa ya kawo to amma Allah bai yarda ba haramun ne auri kimari ko caca caca suka yi aka cinye shi kaga da yaddarsa ya ɗau kuɗinsa ya sa aka yi tata kuma aka cinye kuma ya yadda an cinye shi to Allah bai yadda da wanda ya ci wannan kuɗin ta hanyar tata ba bai yadda da wannan kuɗin da ya samu ta hanyar tata ba duk da cewa da yaddar mai kuɗin ya ci wannan kuɗin bi jami'i anwa'i da da dukkan nau'o'in tatar ka san tata iri iri ce sai sai irin wacce ka sani ko ka gani au hulwanil kahin ko kuma ladan boka boka ne ya yi bokanci aka ɗau lada aka bashi to wannan kuɗin da ya ci ya ci haramu saboda ne Allah bai yadda ba a yi bokanci duk da cewa wanda ya bashi kuɗin da yaddarsa da sansa shi ya kawo kansa ma kuma ya ɗau kuɗin ya bayar to Allah bai yadda da bokan nan ya ci wannan kuɗin ba in ya ci ya ci haramu au mahalul bagaya ko kuma sadakin karuwa buhurul bagaya shi ne kudin kwanan gida au ma ashbaha ko abin da ya kama da wannan wal kullu dukkan wannan nau'o'i guda biyu haramun haramun ne cin dukiya ta wannan hanyoyin sawa'un mai shi ya yadda ko bai yadda ba ta wannan hanyar ne manhiyun anhu abun hani ne a gare shi wa qad ja'a fil hadisi haqiqa ya zo cikin hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qal lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man yaqta amala imri'in muslimi duk wanda ya yanki dukiyar mutum musulmi bai gaira haƙƙin ba tare da haƙƙi ba to ka ji lafazin bai ce zubair ibi nafsihi ba ba tare da haƙƙi ba shi kuwa haƙƙi Allah ne yake bayyana ga haƙƙin da ya halatta a ci dukiya da shi duk wanda ya ci dukiyar mutum musulmi ba tare da haƙƙi ba laqiyallaha wa huwa alaihi gabban zai gamu da Allah a ranar lahira Allah ya yi fushi da shi. Eh sai da ta ishi. To ashe fa Allah ta ya yi wa na amanu la ta kulu amwala kun bai na kun bilbaɗi. Kar ku ci dukiyoyinku a tsakanin ku ta hanyar ɓarna fa shi ne haramu. Illa an ta kuna tijaratun sai dai in ta ɓangaren kasuwanci ne an tarabin minku wanda kuka yarjejeniya kuma ba ni ba kowa ya yi ta hanyar halal. wannan hadisi rawahu tabarani wa ahmad wa lafzu lahu lafzun imam ahmad ibn hanbal alhamdulillah kene ta'limul muta'allim shafi ko hadisi shafi na 74 an yahya ibn mu'az al-razi arwaito daga yahya ibn mu'az al-razi annahu qala yace allaidu ɗawilun shi dare fa ɗawilun yana da tsawo musamman daren mu irin na yanzu lokacin hunturu ƙarfe shida rana ta faɗi alfijir ba zai hudo ba sai wajen biyar da rabi ta ku ai yana da tsawo to falatu kasirhu karka gajarta shi duk da tsawonsa karka mai da shi gajere bi manamika da baccinka ka kwanta tun ƙarfe takwas ko tara ka yi tambun shani sai alfini ya wuce a ce ka tashi ka sallah a har gari ya waye to kaga kai a wajen ka dalar bai ma ishe ka ba eh shi dare yana da tsawo ka kaddara ko lokacin da rana take faduwa karfe bakwai ne alfijir yake hudowa hudu da minti arba'in kaga a lokacin kamar yini ya fi tsawo ai ko sai kusan karfe bakwai ake magaruba yanzu kuma karfe shida ake kaga nan an samu bambanci awa ɗaya to lokacin da ake magariba karfe bakwai kuma ake sallar asuba biyar saura kaga a wannan lokacin ana ga yini ya fi tsawo akan dare to amma ka lissafa awoyin daren mara tun daga bakwai din takwas tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu biyar kusan awa goma ai akalla an samu awa goma aiko yana da yawa ko to karka gajarta shi da baccinka ka yi ta bacci ka ce har gari ya waye ka yanke baccin nan ka tashi karfe biyu ko karfe uku in kai rago ne iri na yauwa kai ta ibada har ka ga tsawon wannan daren wannan haru mubi'un malam yace shi yini mubiyun yana da haske ka gane ai idan rana ta hudo ba duniya tana haske ba duhun dare ya ya ya ya ya ya yayi to fala tukaddiru karka gurbata shi bi asamika da zunubanka akwai mutumin da in gari ya waye aikin da zai yi gara ma duhun dare aikin da zai yi a wannan yinin zai gurɓata yinin gaba ɗaya cike da zunubai gaba ɗaya ya zama duhu ne a wajen ba zai gane wannan ba sai ya shiga kabari ko sai an tashi a alkiyama zai gashe gaba ɗaya rayuwar tasa yininsa gaba ɗaya ya gurɓata shi da duhu na zunubai wannan yahaya ibn mu'azzir razi shi ya faɗi wannan cikin hikima dare yana da tsawo karka gajarta shi da baccinka yini kuma yana da haske karka gurɓata shi da zunubanka kaga ashe daga dare ana so ka kwana kana ibada kenan kar kar ka ga gajartar dare ka ga tsawonsa wajen ibada in gare waye kuma ka yi aiki na halal in nema abinci ne ka yi halal ka kame gababin ka gabanin saba wa Allah to sai ya zama daren ka yayi tsawo da ibada yinin ka kuma yayi haske da cin halal ballatana wanda yake zuwa yayi karatu kaga yayi ibada da daddare yayi ibada da rana to wayan baki an yaga tanimar shiyuka yana kamata ɗalibi na ilimi da dinga ganimanta shehunan malamai ashuk jami'in na ashek ka gane ai malam yayi dan ba ta hudu yace li qaulihi domin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace albarakatu ma'a akabirikum albarka tana tare da manyan ai albarakatu abin da yake nufi albarka ma'a subati akabirikum tana tare da abokantuwa da manyan ku ku dinga zama da dattawa ka gane datti ka ko bai yi karatu ba in ka zauna da shi zaka koyi ilimin rayuwa domin ya ga jiya ya ga shekarun jiya kuma yana ganin yau yawwa in ka zauna da shi yake ka ba a hankali kaza da kazan nan fa da ake yi yanzu da samari suke yanzu ba da kyau bane mun ga wanda suka yi makamancin sa a zamani kaza a ƙarshe abin bai kulle ba bai yi kyau ba ko ba komai za ka koyi rayuwa ballantana kuma in ya zama datti da nan malami ne to abin da zaka koya a wajensa yana da yawa zaka samu albarka wa aqdamikum yana nufin ku abokanci akabirukum manyan ku wa aqdamikum da wanda suka dade a cikin ku dattawa wa aqdamikum ko zamanan da wanda suka fi ku dadewa a zamani bi annahum jarrabul ashiya kaseeran kaji ba domin da ta sun jarraba abubuwa da yawa fa ya'lamuna waɗanda suka zauna da dattawan nan sun akwai ku su dattawan sun sun san cewa annal fa'idata fa'ida ana samu da fi ayi fi'ili a cikin wannan irin aiki wa fi ayi kaulin da kuma wannan irin zance ne yake da fa'ida wani ne bai da fa'ida wannan aiki ne mai fa'ida wani ne bai da fa'ida shi yasa nan malam yace wa yan baje an yabta lima shiyuka yana kamata ɗalibin ilimi ya gani manci zama da shehunai wa yastafida minhum kuma ya dinga neman fa'ida a wajen su ta ilimi da ta rayuwa wa yadda kullum ma fata yuduraku ka sani ba duk abin da ya tsere ne ake rikarsa ba idan kai sake wani dattijan anguwarku ko wani malami ya rasu baka ka ganimanci komai a wajensa ba to idan ya mutu ba da wuya ka samu wani kuma irinsa ka gane ai ba duk abin da ya tsere ne ake iya rikarsa ba kamar kala ustazu na shekul islam kamar yadda malamin mu shekul islam dattijan musulunci rahimahullahu rahmatullahi alaihi rahamar Allah ta tabbata gare shi yace kan min shaykin kabirin adraktuhu yace da yawa akwai dattijan malami babba adraktuhu da na riske shi ma'ana nayi zamani da shi wa mastakbartu amma ban nemi ilimi a wajensa ba haka sai alkhabiru ba masani ba ban nemi labari ko ilimi ko jarrabawa ta rayuwa a wajensa ba وأقول على هذا الفوت منشئا هذا البيت وأقول إنا فدي منشئا هذا البيت إنا غير ون بيتي على هذا الفوت أبو ساوان تسئلي ورفا إذا أوزن ونن تبتيد مالمي da ta riske da ban fa'idance ta ba, ga baitin, yana cewa lahasi ala fauti talaki lahafa ma kullu ma fata wa kuna yulfa. lahafi kai ta bakin ciki na kalimatun laha ta hasurun ya tasaru biya ala shay'in fatat kalma ce da mutum yake yi domin nuna da dama akan abin da ya tsere masa shine da hafi mai shirya yana cewa alhafi alama fatani min iyami alhafi alama fatani min iyami lahafi kai ta bakin ciki na ala fauti talaki abu ta tserewar gamuwa lahafa bakin ciki ba kullu ma fata ba duk abin da ya tsere wa yafina ya kare ne yulfa ake gamuwa da shi to alhamdulillah sai ne ya tsarewa barka da zuwa amma alaikum Allah ya gafarta barka da zuwa ya himma ya yan uwa da masha Allah amin amin Allah ya saka na'am na'am mallan wannan a wannan to a to to direba ne to ina ga shine akwai nan kalle ka na'am eh na'am na'am a to Allah sarki eh Allah kuma har ma aka saban Allah sarki haka ne ba Allah sarki lalle oh kai ne lalle ko ya wata ba hada mu a waya a to Allah saka ya ya kasuwa ya mutane gida can duk abubuwan su lafiya to masha Allah to Allah saka da alheri masha Allah amin amin Allah Allah ƙara buɗi masha Allah ma da Allah Allah ta ka ba ta Allah sunan malam saboda Allah ya mu to a to kai ma Muhammad Lawal ne to Allah ta ka da alheri nagode alhamdulillah sai ne Allahu alwadi shaji na nawa ɗari da tamanin da ɗaya ina za mu tashi tamrini na hudu yau ɗari da tamanin da ɗaya tamrini na hudu ba a filin munasirar nuna a fa'ali da cikar falu mubtada ka sanya fi'ili da yake dacewa daga cikin fi'iloli wanda take wa mubtada rufu'a wa tansibul khabara take yi wa labari wa tansibul khabara take yi wa labari fata'a ka sanya su fil makalil khali a cikin guri mawufanci intihal intihalu jarrabawa ta ƙare sai ka ce wa ma zalan natijatu madhura wa ma zalatin natijatu madhura amma har yanzu natija sakamakon jarrabawa ma zalata bata gushe ba majhula a bar jahilta har yanzu ba mu san ba ko ma jarraba ba mun ci ko ba mu ci ba mun ci jarraba ko mun faɗi har yanzu ba mu sani kaga ma zala tana daga cikin al'afa'alu allati tarfa'u al-mubtada wa tunsibu al-khabara zaka ce an-natijat wa ma zalati an-natijat sai ka ce majhulatan irin aikin kana to kaga mun samu ɗaya kenan filolin da suke sawa mubtada rufu'a suke sanya labarin mubtada fata irin su zaka sa a wajen wannan tuba yanzu mun samu guda ɗaya ma zalati take ta guda ce sai ka ce zalatul huma alhuma zazzabi zalat ta gushe wa ma zalal maridu da'ifan amma har yanzu mara lafiyan bai gushe ba yana da rauni ka san karfin jiki sai a hankali yake dawo zalatul huma wa ma zalal maridu da'ifan to ma zalal shi yafi dacewa anan alhuma zazzabi zalat ta gushe yanzu alhamdulillah jikinta ba zazzabi amma fa wa ma zala almaridu da'ifan kaga almaridu shine ismu ma zala da'ifan shine khabaru ma zala mansub tasaddaq ala alfuqara kai sadaqa ala alfuqara ga talakawa sai ka ce ma dumta qadiran matukar ka dawo makana ne ta'ul din na ita ce fa'ilun ma dumta qadiran ba fa'ili ba ce mubtada ma dumta sai ta shiga sai ta masa fata'a to qadira shine khabarul mubtada mansub ka dinga yi ka dinga yin sadaka ga talakawa ma dumta qadira matukar ka da wama kana da ikon yin sadaka kar kai lowa dan kai zai amfana a ranar lahira wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah to matukar kana da iko ka dinga yin sadaka ga talakawa shine alfuqara kaga nan ba ma zala yafi dacewa ba tunda yace maka ka sa fi'ilan ba a fi'ilan munasiba wancan gurare ma zalat da ma zalat su suka dace nan kuma ma dumta shi ne yafi dacewa la ta ta'arradu lil bardi ka gane ai kar ka yadda ka gujiro wa kanka lil bardi da gurin da za a ji sanyi ma dumta marida matukar ka da wama marar lafiya kana fama da rashin lafiya ne zazzabi mai tsafi ana hunturu kuma ka dinga fitowa ba riga kaga wannan zazzabin zai dade ne ba to la ta ta'aradu lil bardi kada ka dinga gudurowa da sanyi ma zumta marida matukar ka dawama mara lafiya sai me fa ne ba eh safarar kidaru ko jirgin ƙasa ya zama fanko duk mutane sun yoye jirgin ƙasa ya zo har mutane sun fita gaba ɗaya wa ma zala a ci ga'iban amma ɗan uwa na hana zube gushe ba ga'iban ba ni ban gan shi ba to ko ba cikin jirgin dama kaga za ka koma kenan daga karen da ka fito to nan ma zala ce ta fi dacewa amsan lailu dare ya maraita ka gane ai dare ya maraita wa ma zalal amaru munira amma wata bai guce ba munira yana yin haske iyanan suka tsaya ko da sallah wato alhamdulillah sai tablimi na biyar ba to sai ne shafi na nawa na'am ka samu shafin shafi na nawa ne dari da talatin to ina za mu tashi ta'ammal ajubati sharti ka lura da amsoshin sharaɗin nan bil amsalati samaniya lil mutaqaddima cikin misalce misalce a samaniya guda takwas al mutaqaddima wanda ta gabata gaba ɗayan su kenan tajiduha za ka same ta jami'an gaba ɗaya makaruna abin rubanyawa ta bil fa'ida fa kowace an gwama ta da harafin nan na fa duk wani jawabu sharri a cikin guda takwas din nan an haɗa shi da harafin nan na fa kamar fa sa'ayuhu mashkur fa hayyi bi asana minha fa laysa bi aminin fa lan tanala mahabbati fa qanna habad min qablu ko fa ma uqasiru fi mukafa'atika fa sayastarihu fi kibarihi fa sawfa yandamu guda takwas din nan gaba ɗayan su za ka ganta makarunatan bil fa'i alhamdulillah assalamu alaikum shek eh ai ya zo ya mun bayani lokacin kuma kai ka tashi na da to kana kwana ma ashe ka tafi to alhamdulillah ai ya mana bayani mun gaisa kuma har ya bada ni Allah ya saka da alheri to to masha Allah mun gode Allah ya saka alhamdulillah sai ya saka amma da shi muka yi karatu sun yi sabani ne ba da lamu gode ba da sai mun waya insha Allah adalla walau annaka tatabbata jami'a ajwabati shar'in lati la yusli wab'uha da cewa kai zaka bibi baki daya amsoshin nan na sharafi dukkan jawabin shar'in nan da zaka bibiye su allati wanda la yusli wab'uha a ajiye ta baya inganta mawdu'a shar'i a gulbin sharadi to lawajattaha da ka same ta da'iman koyaushe makarunatan abin rukanya wata bilfa'i da fa in dai ba zai inganta a ajiye ta a gurbin sharaɗi ba sai dai a gurbin jawabin sharaɗi to za ka same ta kuwa an sa mata wannan harafin na fa amma in za ta iya zama a matsayin sharaɗi sharaɗin ya koma jawabin sharɗi to ba za a sa mata fa amma duk da kaga an sa mata fa to za ka ga ba za ta inganta a ajiye ta a maudu'ar sharɗi a gurin sharaɗi ba sai dai a ajiye ta a gulbin jawabin sharaɗi saboda haka na wajenta za ka same ta da'iman ko yaushe makarunatin bilfai a barban ya wace da harafin nan nafa alhamdulillah sai me ba akwai minti uku ba ko hudu ko da mutum hamsin ɗin yayi yawo a da hamsin da shida ne a gogon wacce ya yi lokaci lokaci ya yi ya ce da salatul fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آه. الحمد لله وقضينا